إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم da saduwa a wannan yammaci na lahadi daren litini daren 24 ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina alif 442 wacce ta daidai da 11 ga watan goma shekarar 2020 miladiyya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na mu'adh ibn jabal da ke nan kamfa a garin saminaka a inda muke ci gaba da gabatar darasi a cikin littafin al-irshadu ila sahih al-i'tiqad war-radd ala ahli shirk wal ilhad wallafar babban malami al-allama salih ibn fawzan ibn abdullah al-fawzan hafizahu Allah ta'ala littafin da ke karantar da mu aqida samfarira ta addinin musulunci wanda ya kamata kowane musulmi ya bauta wa Allah madaukakin sarki akan wannan tsari muna fata Allah ta'ala ya karbe mu muna ainihin wato masu cikawa da imani da kuma kan da'a malam yace a wannan shi darasin mu na 79 daga cikin jerin jira karatun wannan littafi insha Allah ta'ala na'am muna nan a cikin matashiya da malin imana dangane da abin da ya shafi ainihin wato iradatul insani bi amalihi dunya mutun ya zam ya aikata wani aiki domin neman duniya da wannan aikin nashi a wancan satin mun fara bayani akan wata aya ta alkur'ani mai girma wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake bayyana mana cewa man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha wanda duk yake son rayuwar duniya da kawanta nuwaffi ilaihim a'malahum fiha zamu cikanya musu sakamakon ayyukansu a nan duniya wahum fiha la yubkhasun anan duniya ba za a rage musu komi ba ulaika irin waɗannan mutane alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar sune waɗanda ba su da wani sakamako a wajen Allah a lahira sai wutar jahannama wa habita ma sana'u fiha duk abin da suka aikata a nan duniya ya lalace wa batilun ma kanu ya'malun duk abin da suke aikatawa batacce ne a wurin Allah subhanahu wata'ala sai ma ya fara mana fassarar wannan aya ta alqur'ani mai girma da bayanai da malamai suka yi karkashin wannan aya cewa ko da mutum yayi aiki yana nufin duniya to wace riba zai samu idan an bashi duniya ba lalai ma in kayi aikin maka sami duniyar ba Allah yana ba da ita ne ga wanda ya so wani zai nemi duniya da aikin nasa duniyar ba ta samu ba kuma aikin nasa ya lalace kuma idan ya koma lahira wuta na jiransa Allah ta'ala ka kiyashe mu don haka malin ya kwararo mana wannan bayani sai ya ci gaba da cewa qala shaykh muhammad ibn abdul wahhab رحمه الله الشيخ مجددي محمد ابن عبد الوهاب التميمي الله يجب أنسى يجي ذكر عن السلف أن أنبتا دق مقباتا في معنى الآية تكما أن روانا آية أنواع وسنوؤي نا نفن دنيا da ayyukan da mutum yake aikatawa mimma yaf'aluhu kathirun minan nas ko mimma yaf'aluhu an-nas al-yawma na da yawa daga cikin ababen da mutane suke aikatawa a yau wala ya'rifuna ma'anahu amma su da suke aikata wannan abin ba su san ma'anar abin da suke kuma aikatawa din ba jama'a an gane wannan ko ba su san abin da suke aikatawa din ba فمن ذلك ينا daga cikin wannan العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله yana daga cikin ayyukan da mutane ke aikatawa da yawa na neman fuskar Allah da neman lada a wurin Allah da yarda a wurin Allah na ausa ayyuka min sadaqa na sadaqa wa salatin da sallah wasilatin da sadar da zumunci wa ihsanin ilan nas da kyautatawa ga mutane wa tarki zulmin da barin yin zalunci wa nahwi zalika da kwatankwacin waɗannan mimma yaf'aluhu al-insan cikin abin da mutum ke aikatawa aw yatrukuhu ko ya bar wannan abin khalisan lillah saboda Allah kadai ma'ana ya tsarkake zuciyarsa domin Allah ya yi lakinnahu sai dai ko da yayi wannan abin domin Allah la yuridu thawabahu fil akhirah baya fatan samun ladan lahira da wannan aikin da ya aikata yayi domin Allah din amma bai yi dan Allah ya bashi lada ba yayi dan ambace ya ce oh ai wani akwai kokari ko kuma saboda wannan kokarin da yayi ya kamata a bashi lamban yabo kaza saboda haka za a zo a tara mutane a yi taro a ce wani an bashi lamban yabo yana da lamban yabo na kaza yana da lamban yabo na kaza yana da lamban yabo na kaza duk ya mammanna a falansa ko ya sanya a shagonsa amma wannan abin da aka bashi a duniya shine sakamakon ladan aikinsa a nan duniya da lahirar gaba daya dama bai yi don neman yardan Allah ya yi don neman yardan Allah amma bai don Allah ya ba shi dada ba mun iya mun ce tsakanin abubuwan guda biyu kuwa mutum yana iya yi waye wani abu domin Allah amma kuma ba don Allah ya ba shi dada ba ya cakuɗa ne domin ya samu wani abu na duniya innama yuridu an yujaziyahu Allahu bi hifzi malihi wa tanmiyatihi kila yayi wannan abin ne kawai domin Allah ya ci gaba da kiyaye masa dukiyarsa Allah ya ci gaba da haɓaka wannan dukiyar a waye gari tanin dinku kun gane karatun mutum ne zai zo ya gyara masallaci ya sa tiles ya ma masallaci kaza ya ma gina masallacin sai ci da Allah a samu addu'a mu dan samu budi a kasuwan nan mana wannan aikin da yayi ba yayi dan Allah ya bashi lada bane ya samu ladan a lahira ya yi ne domin a masa addu'a ya samu ninkin ba ninkin na cigaban kasuwancinsa da kuma samun kariya na dukiyarsa gabarin ainihin wato lalacewa yanzu mun gane mun gane fuskan da malam yake bayani ko au hifzi ahlihi wa iyali ko kuma yayi wannan aikin ne domin Allah ya kiyaye masa iyalansa da kuma ainihin wato a matansa da kuma ‘ya'yansa nan ahalihi bi ma'ana a zuwa domin duk lokacin da aka ambaci lafazin ahalu to ‘ya'yanka ma ba su shiga ciki matakka ita ce ahalinka sai a ce to ‘ya'ya su zo a matsayin ‘yan karo shi zana ka ce ahalihi wa iyalihi domin ya ba shi kariya game da al'amarin matansa da kuma wa ‘ya'yansa, au, idamatin ni'mati alaihim ko kuma ya yi wannan aikin ne domin Allah ta'ala ya ci gaba da dawwamar masa da wata ni'ima a kansu wanda baya fatan gushe wannan ni'imar. Mutum ne yana kan wani babban kujera ko matsayi ko famanin sakatare ko federal commissioner ko wani abu baya fatan wannan kujerar da yake kai a wayi gari a ce baya kanta ce kai ko sarauta ce ai mu wannan in ba mu samu kuma shikenan al'amari ya za a ce kenan ai mu kaza ai mu kaza ai mu kaza to irin waɗannan ayyukan da mutum yake yi sai shi da Allah jama'a ayi kaza ayi kaza yayi wannan abin ne ba dan neman yardan Allah ba domin me domin ya samu wancan abin da yake targeting a duniya an gane wannan ko sai malin ya ci gaba da cewa wala himmata lahu fi talabil jannati wal harabi minan nar ba shi da wata manufa da wani niyya da wata himma ta neman aljanna da kuma tsira daga wuta ba yayi bane domin Allah ya sanya shi aljanna ya tsiratar da shi daga azabar wuta yayi ne domin jama'a su fada su ce ai wane ba dama ne ai in dai aiki kaza ne sai dai a nemo irin su wani ko kuma yayi ne domin ya samu kariya ko don kujerarsa ta tabbata ko don mulki ya tabbata ya zama yana iya yin kama kariya ba tare an daga masa kara ba da yawa ana yin wannan musamman ma'abota dukiya jama'a wani zai zo wajenka ya baka wani abu ko ka ne wani aikin alheri sai ya maka shi amma da Allah mana addu'a samu yan kasuwa muna bukatun addu'a mana ba ya bada don Allah ba ne don Allah ya ba shi aljanna da abin da ya bayar ya tsirta da shi daga wuta ya bada shi fi target ɗinsa kawai ku yi masa addu'an Allah ya haɓaka masa dukiyansa ya kiyaye da zai za ka ɓaka ce Allah ya saka da alkhairi ka yi gaba abin ka sai ce in ka gani ya zo kawai ya ansa ko ma addu'a bai ba anya mutane suna sa dinga ba su abubuwa kuwa amma lokacin da ya baka kula da wannan duk wanda ka shi ɗan kasuwa ne in ka ce ko wani aiki na addini ne ka bada ka gwada daga yau in baka taɓa gwadawa ba duk da yake kai ka taimaka masa akan wannan aikin amma kai masa addu'an kai da tsarkin zuciya kawai wannan aiki da ka mana muna fata Allah ya haɓaka wannan kasuwa naka Allah ya kiyaye maka dukiyanka Allah ya tsare ka Allah ya kare ka Allah ya ninka maka ninkin ba ninkin din abin da kake nema na kasuwa da ƙarin albarka da kaza da kaza da kaza ka ga yadda zai ji daɗi ya murna sai ya fuka ce mishi kawai jazakallahu khairan kai shiru jazakallahu khairan wa barakallahu fi ahlika wa malik wannan tafi duk addu'an da mutum zai maka wallahi a ce maka kawai jazakallahu khairan wa baraka fi ahlika wa malik Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya maka albarka cikin dukiyarka da 'ya'yanka kamar yadda manzon Allah ya karantar da mu to in kai wa mutum wannan addu'ar tafi duk abin da zaka yi tafsiri tafsiri kace Allah ya ma kaza Allah ya dawwama da wannan kujera taka Allah ya ma wannan kaza kila dawwaman kujerar shari ne a gare shi bai sani ba ba komai bane da Allah ke baiwa bawa ke zama ni'ima a gare shi akwai alherin da ni'ima ce musiba ce bala'i ne ga bawa Allah yin ga dama a kasuwancin zai haɓaka maka kasuwancinka ka samu riba tsababa ga gidaje ga 'ya'ya ga motoci ga waye amma wannan abin shari ne a gare ka ka sa wata harka ta kamaya-maya ko ku sa harkan tashin farashin kaya ku matsa wa talakawa ku shaƙi maƙogarin talakawa ko kuna yin wani abu a bayan fage wanda babu wanda ya sani da wannan abin sai ka halaka baka sani ba Allah ka shirya da mu shi yasa karatun da za a yi na sati mai zuwa na tsariƙus salihin karatun ya muhimmanci kowa ya kamata ya zo ya ji tunda zai yi bayani game da farlan talauci duk da kakana ya ce shi baya son karatun farlan talauci talauci ba shi da wani farla alai sarai karo karo Allah ya Allah ya bashi lafiya Allah ya sa ya zama kafara a gare shi amma dai mu za mu zo mu ji amin to ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun sai ya nemi tsarin Allah daga talaucin ai Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa azab al-qabr safi da yamma ba ce maka ake talaucin abu ne mai kyau ba amma in aka jarabce ka da shi yaya za ka yi ka juya wannan ni'imar talaucin ya zama ba jarabawa ta bala'i ba a wurinka a madadin bala'i mai halakarwa sai ya zame maka bala'an hasana bala'i kala biyu ne akwai bala'un sayyi'a bala'un sayyi akwai kuma ne bala'un hasan to idan aka yi maka wannan kyakkyawar jarrabawa akan talaucin kace sai ka shiga aljanna ah to ba wannan ba yanzu ba muna kowa ma ina fata ya samu abu ba wallahi masallacin nan yanzu da za a ce kowannen mu ne yanzu mai arziki na rantse da Allah ba zan yi kafara ba kwatan mu ba za a samu a masallacin nan ba haka ne yanzu ina mawadaci guda ɗaya masallacin nan wanda za a kira wannan mawadaci ne mai kuɗi ne ina yake ai babu ma in ma ya zo masallacin kenan zai wahala ka gani zuwa masallaci ma cikin mutane ana yin jam'i da shi sai dai a dandalin shi a wurin kasuwancin shi za a dan hada yan mutane yan ruwaibida a tsaya dan yin sallan dai gashi nan dai abin dai gashi nan dai kare da kare ne ibadar ma ta zamto part time ake mata za ka ce maka wallahi ai ba time ne kai kuma talaka da Allah ya baka talaucinka da ka ji Allahu akbar Allahu akbar kana sauri maza maza ka ɗauki buta baka san ai kabarin har ma baka ne in raka'a ɗaya ta wuce kamar ka ta jin haushi yau ban samu jam'i ba wallahi ka ai shi yasa ina nan ina kuma sallah magariban nan saboda in samu jam'i ka gane wannan to Allah ya so ya baka haka ne saboda ka ci gaba da bauta masa a yadda yake so ya baka aljanna shi kuma wancan an ba shi wadatan jarrabawan sai ya faɗi sai ya zama kuma ya kauce wa hanyar Allah kuma wuta shi Allah ya shi mu shi yasa jama'a ba kowace ni'ima bace ke zama alkhairi ga bawa musan wannan hankoran ka kullun sai ko ta wata hanya sai kai kuɗi kai kuɗin ka gani in zaka samu kwanciyar hankali wani kokin kyaso yi motsin karfi a ɗakin sa wallahi sai hankali sai ya tashi sai ɗauka ko an turo wani ɗan tsatsin bani wani aljini shaidani aka turo masa ko wani sihiri aka yi mar ko ciwon kai mai ƙarfi ya sati yana yi ya sha magani ya sha kaza ce ka anya kuwa ba wani bane ya mun jifa ko ya mun samu malam al'amarin yan duniya da duniya sai abin da ka ji Allah ka yafe mana to malam yace wala himmata lahu fi talabil jannati wal harbi minan nar ba shi da wata himma na samun gidan aljanna da kuma gujewa azabar wuta fahaza yu'ti thawaba amalihi fi dunya to irin wannan za a bashi yu'ta za a bashi thawabu amalihi fi dunya ladan aikin sa ne kadai a nan gidan duniya walaysa lahu fil akhirati min nasib amma a lahira ba shi da rabo ba shi da kasan komai a lahira dan Allah ya ce ulaiikal ladina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun Allah ya ƙara ambatan kwatan kwacin wannan a suratul shura ina ma hadda kasi su kawo mana aya na'am kun yi shiru an rama bismillah mana eh sai na fara yanzu kai ba ka ɗauko ta ba ka ɗauko ta ba kawai to Allah subhanahu wataala yana cewa man kana yuridu harfal akhira wanda yake son yabanya da sakamako na gidan lahira nazidi lahu fi harfi za mu yi masa ƙari akan wannan yabanyar da yake nema da ladan lahira Allah ce za mu ƙara mishi ninkin ba ninkin ومن كان يريد حرث الدنيا wanda ko yake son yabanya da ladan aikinsa tun a duniya nu'tihi minha zamu bashi wannan abin da ya nema wama lahu fil akhirati min nasib amma bashi da wani kaso bashi da wani rabo a gidan lahira jama'a mun ji ai tayyib kaga wannan ayar irin waccan ce kai tsaye iri ɗaya akwai irin wannan ayar a suratun nisa waye zai kawo mana eh man kana yuridu thawaba ad-dunya fa 'inda Allahi thawabu ad-dunya wal akhirah wanda yake neman lada ladan aikinsa a duniya to ku sani cewa fa inda Allahi thawabad dunya wal akhirah ai ladan duniyan da lahirin ma duka na Allah ne wa kana Allah sami'an basira Allah ya kasance mai ji kuma mai gani game da abin da bayi su aikatawa ko ina Allah zai faɗi wannan zaka akwai nau'i na tsoratarwa da razani ga wanda zai zama aikinsa yana yin sa ne domin neman me domin neman ladan duniya kadai ba dan neman sakamako a gidan lahira ba Allah subhanahu wataala ya tsare mana imaninmu wa hadha an-naw'u dhakarahu ibn Abbas irin wannan nau'in Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara mishi da ya ambata an-naw'u thani sai nau'i na biyu huwa akbaru min al-awwali wa akhwaf shi yafi girma fiye da na farkon nan kuma shine ma mafi jin tsoro wanda ya kamata a jiwa bawa tsoro in ya tsinci kansa akai wa huwa alladhi dhakarahu mujahid fi al-aya shine wanda mujahid ibn jabr rahimahullah ya ambata cikin ma'anar wannan aya annaha unzilat fihi cewa an saukar da ayan ne cikin irin waɗannan mutane wa huwa an ya'mala a'malan salihatan shine mutun ya aikata wasu ayyuka ayyuka nagari wa niyyatuhu riya'an nas ri'a'an nas amma niyyarsa shine dan mutane su gani su ambata cewa wane yayi kokari kuma ya burge la talaba thawabil akhirah ba yayi wannan aikin domin neman ladan lahira ba ne Allahu akbar Allah ta'ala ya tsari mana imaninmu wallazina yunfiquna amwalahum ri'a'an nasi wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir waman yakun shaytanu lahu qarinan fasa'a qarina Allah ta'ala ya ambata a cikin alqur'ani cewa da waɗannan waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu ri'a'an nas don mutane su gani su yaba an gane wannan sannan mutane ne waɗanda ba sa imani da Allah ballanta na ran tashar alƙiyama dukkanin wanda shaidan ya zame masa aboki to abota ta yi muni wannan ya sa mafi munin aboki kenan mafi yawan masu irin wannan aiki mai ke faruwa alkalmiya zo mana ce maka yana gida gidan yana kusa da firij an ajiye shi a nan wurin ga wanda ya je ajiye shi a gidan Allah ta'ala ya samu dace to akwai wata aya da za a iya kawo mana kuma wacce take nuni game da riya wajen ce da dukiya shi ne kawo a yanzu eh to wani na kawo to wani ka kawo kai aha aha لبقرة أوكي نعم والذين ينفقون أموالهم هكني أبقرة أمم كديتنا لجو كتنو ومثل الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر أها آه أي قبائل آية ما بتجيبها أه برئاء الناس بني إجاء أن أنشني ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم أكجهزوا أكرشي أكشي أيود أحدكم kake saka kawo wannan ayan an takuna lahu jannatun min nakhilin wa anabin kaza da sauran har zuwa ƙarshe amma ba wannan ayar bace aha kun yi shiru to shikenan bari mu bari mu ci gaba in kun tuna kwayi magana gwara mu da rike mana masa kwakwalwa ai ko kada hadda ta zamto kawai haddan kalmomi muke yi ba mu haddar ma'ana ta ayoyin qur'ani sai ya zama kawai amfanin yana tafiya haka ne Allah ka shirye da mu to jama'a kun ji to wannan shi ne mafi hadari cikin mutane dama can tun da ya ƙirƙiri yin aikin ya yi ne don a ce mene ban ji ba ya yi ne don a ce ya yi ko kuma ya yi ne saboda an tirsasa masa yadda idan bai yin ba za a dinga yawo a cikin mutane cewa o kaga aikin nan wani ne kamata ya shi amma ya ƙi saboda tsoron wannan abin sai ya ciyar Allah ya ambaci irin wannan akan munafikai a suratul tauba ina fata an gane wannan me Allah ta'ala ya ce game da munafikai eh aha ina jin ku me Allah ya faɗa game da munafikai eh ba ku ambata ba to ina ganin dai kasu na ma'anar zai tsaya a to kada ya zama kuma an bari ne ka aikin karatun mana ya kamata ya zama muna musharaka ne ai ai muna ƙara wa juna ilimi ne ba ina karantar da ku ba ne muna ƙara wa juna ilimi ne aha ban ji ba ba wannan ba ba maganin sallah ake yi ba ba wala yatun salata illa hum kusala mun riga mun wuce wannan eh wala yafiquna illa hum karihuna me farkon ayar eh Allah ta'ala ya ce wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum ba wani abu ya hana Allah ya ki karban wannan ciyarwan da suke yi ma addini ba don ɗauka addinin Allah sun ciyar ɗin amma Allah ya ƙi karɓa illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih sai dai sun kafirce wa Allah sun kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wala ya'tuna as-salata illa hum kusala ba sa zuwa wajen yin sallah face sai suna masu tsananin lalaci wala yunfiquna illa wa hum karihun sannan ba sa ciyar da dukiyar sai an matsa musu an takura musu sannan suke ɗauka su bayar na fata an gane ke kaga wanda ke da sufan munafurci ma ba yadda za a yi wani aiki domin Allah shi yasa ɗabi'ar munafurci jama'a bala'i ne kuma zai yi wa kaga mutum haka na amma munafiki ne a cikin mutane saboda ɗabi'un nashi manzo Allah ya riga fara idza hadatha in kana yawan yin ƙarya kai munafiki ne wa idza wa'ada in kana saba alƙawari wa idza tumina idan aka amince mishi yayi me yayi ha'inci wa idza khasama fajar idan aka yi musu da shi ko jayayya sai ya wuce iyaka ya yi ta'addanci manzo Allah cewa yake duk wanda ke ɗaya daga cikin ɗabi'un nan guda hudu to yana da wani sofa ne na munafurci har sai ya bar wannan ɗabi'ar saboda haka munafurci ba wai da ka gani ka a wannan ga sifan shi kaza kai da ga sifan shi ne munafikai ne a'a munafirci a zuciya yake jama'a Allah ta'ala ka kare mu malan yace gaba da cewa an-naw'u thalith nau'i na uku an ya'malu a'malan salihatan yuqsadu biha malan shine mutun ya aikata wasu ayyuka na kwarai amma yana nufin saboda neman kuɗi yayi su an gane mutum ne yake da kamfani na sarrafa kayan abinci ko karafuna ko wani abu sai ya zai ma jama'a gadoji ya gyara musu hanyoyi ya yi musu wani ya yi wani dan menene don a cigaba da patronizing ɗin kamfaninsa ana ba shi kwangiloli ana cewa a a gina ma jama'a hidima saboda haka ya kamata a ba shi aiko saboda hidimar da yake wa al'umma kun gane karatun kuwa yawwa kamar irin su dangote misali a ce saboda ana saboda a cigaba da sayan kayansu sai su dinga ɗiban dukiya suna zuwa suna yin wasu ayyuka na alheri amma aikin ba an yi bane domin neman lada an yi ne domin an tashi za a ce ai the dangote company has those so so so projects on kaza kaza kaza on kaza kaza on kaza kaza ba an yi bane domin neman yardan Allah an yi ne domin kawai me domin ya jawo riba a samu jama'a su rika patronizing suna sayan kayayyakin wannan kamfanin ana yi ko ba a yi to shi ma irin wannan aikin ya shiga ciki mislu an ya hujja limalin ya akuzuhu misali mutum ya yi aikin hajji saboda dukiyar da zai karba a biya shi domin ya je aikin hajji ana yi ko ba a yi eh ko ba a yi ne kun shiru a biya mutum domin ya je aikin hajji ba ya yi domin Allah ba ne an ɗaukan gilansa ne ya je wannan aikin hajji domin neman biyan wata bukata kaga ba Allah aka nufata tun farko da wannan ibadar ba ina fata an gane wannan wannan ya shiga ciki au yuhajiru liduniya yusibuha ko kuma ya hijira daga wani gari zuwa wani gari amma yayi ne domin neman wani abin duniya da zai samu aw imra'atun yatazawwajuha ko saboda wata mata da yake so ya aura aw yujahidu ko ma yayi jihadi li ajali al-maghnam saboda samun me saboda samun ganima faqad dhakara hadha an-naw'u ayda faqad dhakara hadha an-naw'u ayda ya ambaci irin wannan nau'in kuma fi tafsir al-aya a cikin tafsirin wannan aya وكما يتعلم الرجل kamar kuma yadda mutum ke zuwa ya koyi karatu wannan karatun da ya koya ya koya ne li ajali madrasatin ko li ajali li ajali madrasati ahlin saboda mene makarantan wasu mutane da yake son a bashi karantarwa a can tun farkon neman ilimin kawai ya je ya koyi ilimin ya iyaye domin ya samu aiki a wannan wurin domin ya samu aiki a education domin ya samu aiki a wata makaranta ta wani da wani ba wai yayi wannan ilimin domin Allah bane Allah ya bashi ladan koyi ilimin Allah kuma ya karantar da mutane ilimin domin ya zama aw ilman aw ilmin yuntafa'u bihi ko ko ilimin da ake amfana da shi ba dan wannan yayi ba an gane wannan jama'a Allah ta'ala shirye da mu aw maksabihim ko kuma ya yi wannan ne domin kawai ya samu wata sana'a ya koyi ilimin ne kadai domin neman me domin neman ainihin wato wani abin sana'a ko makamancin wannan domin ya samu riba auri a satihim ko kuma ya je ya karo kwalin digiri ne kadai domin a ba shugabancin ministiri kaza domin a ba shi kaza da kaza auri asatihim kenan ko shugabancin wani wuri aw yata'allamu alqur'ana ko ma mutun yaje yayi kokarin koyan alqur'ani wa yuwadhabu ala as-salah ya nace ya dage wajen zuwa sallar jam'i li ajali wazifati almasjid saboda ya samu aiki a wani masallaci munin ba ma yawancin wannan yawanci a Saudiya an fi da kuma irin yadda mutum zai je koyi ilimi saboda a bashi limanci a gidan alhaji wani irin gidan manya-manyan ƙasa a ce ai akwai masallacin atiku akwai masallacin wani akwai masallacin wani to ya koyi karatun ne da na ce zuwa masallaci yana yin sallah domin ya samu limanci a wannan wurin saboda in ya samu akwai albashi da za a dinga biya a duk wata akwai ɗan zuwa umara akwai ɗan zuwa aikin hajji akai-akai akwai irin waɗannan ababa to shi ma wannan jama'a ya shiga ciki kaga shi muna cin haɗari ƙwarai da gaske ka je abuja za ka sha mamakin ka je abuja za ka tadda mutane ne ana ganin malamai ne amma ‘yan acaɓan ilimi ne ‘yan acaɓa ne a fagen ilimi kawai su sun yi ilimin ne saboda ne saboda a samu kuɗi a samu abin duniya an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace kama huwa waqi'un kathira kamar yadda wannan abu ne wanda ke faruwa da yawa mun gane wannan an-naw'u ar-rabi' nau'i na hudu an ya'mala bi ta'atillah shine mutun yayi wani aiki na da'a da biyayya ga Allah subhanahu wata'ala mukhlisan fi dhalika lillahi wahdahu la sharika la yayi wannan aikin ne yana mai tsarkace Allah shi kadai babu abokin tarayya an gani domin Allah yayi lakinnahu sai dai shi ala amalin yukaffiruhu kufran yukhriju anil islami sai dai shi wanda ya aikata wannan aikin asali yana kan wani aiki na kafirci wanda wannan aikin kai tsaye yana fitar da mutum daga addinin musulunci an gane wannan mislul yahudi mislul yahuda wan nasara kamar kwatankwacin yahudawa da wani kiristoci idza abadullaha idan suka bauta wa Allah aw tasaddaqu ko suka yi sadaqa aw samu ko suka yi azumi ibtigha'a wajhillahi wad-daril akhirah saboda neman fuskar Allah da kuma samun gidan lahira idan suka yi aikin su domin wannan to aikin nasu su ma ba zai zama karbabbe a wurin Allah ba kuma aikin nasu Allah zai musu sakamako a duniya ne amma a lahira ba su da wani rabo wal'ayatani to waɗannan ayoyi guda biyu ta tanawala ne hadihil anwa'il arba ta ƙunshi dukkanin waɗannan nau'o'i guda hudu na mutane li'anna lafzahu ma'amun domin me lafazin da suka zo da shi gamamman lafazi ne ma'ana ya shafi kowane irin aiki fal'amuru khatirun wannan fa al'amarin mai hadari ne jama'a al'amari ne mai hadarin gaske yujabu 'ala al-muslimi al-hadra min an yatluba bi'amal al-akhirah tama' ad-dunya wanda ya zama wajibi akan musulmi ya shiga taitayinsa ya tsorata kada a wayi gari yana neman duniya da aikin lahira da ya gabatar hatta irin wannan nau'in jama'a akwai wanda zai iya shiga wannan nau'in kuma kaman wa kaman mutumin da zaga ya gina masallatai ya gina masana'antu ya gina makarantu amma kuma yana zuwa wajen bokaye yana aiki da bokaye yana zuwa bautan kabari yana roƙon wani wanda ba Allah ba kaga wannan aikinsa mai kyau ne aiko yayi domin wane ne domin neman lada a wurin wa amma yana da ladan saboda an rasa tushe a aikinsa babu tauhidi don haka gaba ɗaya aikinsa menene rusashe ne za ka tauhidi shi ne mai shi ne tushe duk aikin da ka yi ba tauhidi a cikin rusashe ne a wurin Allah faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada shi yasa Allah ya faɗi wannan wanda ke fatan haɗuwa da Allah lami lafiya to lalle ya aikata aiki aiki nagari sannan kada ya yarda ya hada bautar Allah da bautan wani ya cakuda a lokaci guda yana yin sa jama'a mun gane wannan ko wa qad jaa fi sahih al-bukhari ya zo a cikin sahih al-bukhari anna man kana qasduhu ad-dunya wanda duk ya zamto manufarsa ita ce rayuwar duniya ya jiri wa ra'aha bi kulli hammihi yana tafiyar da harkokinsa da duk wani manufarsa da abin da yake nema akan rayuwar duniya annahu yasiru abdan laha to yana komawa bawan duniya ne bawan wannan abin da yake so kasan a duniya akwai wanda shi ba abin da ke birge shi irin ya ga yayi dinkuna in dai ɗaukan wanka ne akan kaya sanya sabon kaya babu irin abin da ba zai iya yi ba ana samu ko ba a samu wani kuma takalmi ne wani agogo wani kuma gida ne wani mota shi dai ya ganshi a cikin flashy car luxurious car wani ya ganshi kawai a gida katon mansion babban gida a ce ana labari a ce wannan ai gidan wani ai yana da wani ma a kaduna ai akwai wani ma a Abuja wayo ai wani wani kallo sai kaji na Legas an gane wannan ya ga ya sa kaya in za a zuba kaya a gidan sai dai a ji a siyo daga Dubai katifu irin na Dubai katifa ma bai kwanci a kan lokal katifu irin wannan namu wanda gwara kwanci a ƙasa wani lokaci da su ba ruwan shi da wannan sai an je ƙasar waje za a je a nemo duk wani abu da zai yi yana yin wannan ne domin ya raya duniya da kuma jin daɗin rayuwar duniya to idan bawa ya zama haka kakaf rayuwarsa tana komawa ne a bautan wannan abu fa'an abi huraira ta radiyallahu an ya zo daga abu huraira Allah ya ƙara mushi yadda ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'isa abdud dinar tir da bawon kuɗi tir da mayan kuɗi ma'ana halaka da lalacewa ya tabbata ga wanda ya zama mayan kuɗi kullum ba shi da himma sai neman kuɗi neman kuɗi ya sa shi mene ya sa shi ya bar lahira ya bar yin aikin lahira saboda kuɗi والدرهم هكذا أنك تعيس عبد عبد الدرهم معنى ألا ودرن باون درهمي باون كدي تعيس عبد الخميصة ترد باون ريقا an gane mutumin da kullum ba shi da wani himma sai dai kawai me zai nema na ainihin wato ainihin wato rigar sawa ina fata an gane wannan ta'isa abdul khamila tirda bawan al khamila me al khamila eh ban ji ba nan ma ina son wasa kwalwa ne hmm al khamila kha الخميلة to da ba ku gama tunani eh in u'tiya radi idan aka bashi abin da yake nema sai ya yarda ya aminta yanzu ya samu kwanciyar hankali wa in lam yu'ta idan ko ba a bashi wannan abin da yake nema ba sakhita sai ya fushi ta'isa wantakasa ya shiga uku ya lalace wa idha shika manzo ce in ko ya auka cikin musiba falan taqash kada Allah ya fitar da shi daga cikin wannan bala'i addu'a ce manzo Allah yake kaji in dai kai mayan kudi ne da yi magana kai ni mayan kudi ne fa ba abinda bazan iya yi ba kan kudi wallahi muna faɗa ko ma faɗa هذا يجري على ألسننا كثيرا أليس كذلك wannan yana gudana akan harsunan mu da yawa zaka ji mutum yana magana da maganganu kala daban-daban an gane wannan ko to irin wannan abin jama'a yana da matukar hadari kwarai da gaske a gare mu idan aka wayi gari bawa ya mai da rayuwarsa haka an gane wannan Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin kalmar ta'isa me ma'anarta me ma'anarta abin abin da ke nufi da wannan musiba da bala'i masu halakarwa su aukawa bawa shi ne ma'an ta'isa kamar yadda malamin suka fassara ibn hajar ya ambaci wannan a cikin na fatahul bari wasu malaman suka ce ma'anan ta'isa shine shaqiya ma'ana ya riga ya shiga uku ya lalace ma'ana rashin rabo da rashin dacewa ya tabbata gare shi an gane waƙila ma'ana at-ta'is shine al-kubbu 'ala al-wajhi ma'ana Allah ya halakar da wane ya fada da ya tuntsara fuskar sa ya ci da fuska ya gugurje fuskarsa ta lalace khalil ibn ahmad al-farahiri ya fasara cewa at-ta'isa shine an ya'thira fala yafiqu min atharatihi shine mutun yana tafiya ya tuntube ya fadi kuma daga wannan faduwan ya karairaye ba zai ƙara iya tashi ya tafiya ba shine ma'anan kalman ta'isa take nufi وقيل التعس ko التعس الشر wasu ma kace ma'anan ta'isan nan shine ma'ana sharri ya tabbata ga wanda ya zama wannan shine halin sa wa qila al-bu'd wasu ma kace a abin da ake nufi nisantar rahama ta tabbata ga mai wannan dabi'ar wa qila al-halak wasu malaman kace halaka ma'anan ta'isa shine halaka halaka ta tabbata ga wanda ya zama wannan shine dabi'ansa wannan shine halinsa ina fata an gane wannan jama'a Allah madaukakin sarki ya tsaye mana imanin an gane wannan ko yawa to shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana a wannan hadisi cewa bayan kudi ya shiga uku hakanan mayan dirhami ya shiga uku da addinar da addirham dukkaninsu wani mablag ne na kuɗi ba wai zinaran ba kawai a baka zinaran ba a'a kaman ka ce wanda ke neman miliyoyin kuɗi ya shiga uku ya lalace mai neman tiriliyon ɗin kuɗi shi ma ya shiga uku ya lalace an gane ko sai annabi sallallahu alaihi wasallam ta'isa abdul khamisa bawan riguna da kaya shi ma ya shiga uku wannan ya lalace ina fata an gani ana samu wannan ko ba a samu ana samu da yawa jama'a an gane wannan irin wannan yana faruwa da yawa ana samun irin wannan saboda haka ne kake ganin cewa malamai suka yawaita yin magana dangane da hadarin irin wannan jama'a a wayi gari mutum ya zamto mayan kuɗi mayan abin duniya ba wani abu da ke mar daɗi irin a wayi gari ya samu abin duniya in ko bai samu ba to hankalin kowa sai ya tashi jama'a ina fata an gane wannan Allah maɗaukakin sarki ya tsare mana imanin a wani lafazin na wannan hadifin kun gane ya kawo mene ya kawo alhamila a wani lafazin kuma ya kawo alƙaƙifa an gani me alhamila shine bawan katifa wajen kwana shi fitin shi kenan ɗaki a mai decoration a gyara a sa wannan mai laushi kushin ɗin ɗaki a sa mai kaza ya zama wannan kawai shine abin da mutum shigaltu da shi da zaran ya sami matsala a kan hanyar nema ka hana shi sai ya fushi in kuma an bashi sai ya amince ya yarda to annabi sallallahu alaihi wasallama yayi musu muguwar addu'a yace wa idha shika falan taqash idan wani rashin lafiya ya same shi ko wani bala'i ya auka masa kada Allah ya warkar da shi kada Allah ya fitar da shi daga cikin wannan musiba in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kun ga anan akwai tsoratarwa jama'a kware daga su ko babu idan ka sa mutane akan mizanin wannan hadisin zaka tada cewa yanzu mafi yawan mutane da ke rayuwa a duniya suna bautawa duniya ne wani wallahi akan rigan nan riga akan sa shadda da wani irin nau'in kaya za ka sha mamaki a wanda yana da kaya sun kai kala ɗari biyar na sawa ni a garin nan na yi hira da wanda ya ce yana da kaya set ɗaiɗaiɗai har guda ɗari da hamsin idan ya tashi ba da wanki kaɗai yana ba da guda kamar tamanin ne a wanki kuma unguwarsu akwai almajirai akwai talakawan bukata masu bukata rigar da sama daga shekara sai shekara da yawa ma daga sallah sai sallah suke samun daman ainihin wato yin amfani da wannan abin jama'a haka ne ko ba ka bane fitin da shi ko shi ɗinka kaya ne ya hau mota mai kyau shi dai ya sa kaya mai kyau amma maganin aiwa Allah da'a ai wani aiki na Allah da Allah zai farin ciki da wannan aiki mun sakamako a lahira ba wannan zancen in ma ana wannan zancen ba da su ake ba ba sa nan Allah ka tsare mana imanin Allah ka samu dace nan zamu dakata in mun zo sati mai zuwa insha Allah ta'ala sai mu daura akan sharhin da malam yake mana wannan yake mana game da wannan hadisi insha Allah ta'ala abinda mu karanta daidai Allah ya sa mu tare a cikin ladan na'am eh a'a ban ji ba a mu dai ana mu haka yake daidai ne to ina gana ku an yi taqdimi da akhiri ne muna mu daidai wa daidai ne aha
wannan da ka bayar da ka tashi bugun ka tashi a
ina
abin da ka taya abin da ka taya da ka tashi bugun ka tashi daga nan ina zuwa
ka ga duk nan ba karanta ba har nan a wannan ai wannan an dunkule shi ne gaba ɗaya a wuri ɗaya kai bayani shi ba a yi bayani kamar irin na kuɗin nan ba mu namu kaga babu kaga inda ya tsaya ka gani adadin musulmin hadara an yadda bi amal al-akhirah tama ad-dunya an ya tsaya sai kawai ya zo nan sai shi wa qad jaa fi sahih al-bukhari ka gane wannan na wani mai kyan kenan a naku daidai mai arhan naku bayan an tace bayan munan bayan an tace ne aka ban mai can anan sai aka baka da gwargwaji abin da makaranta dai Allah ya sami tare a cikin lada wanda muke kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun akhiri Allah ta'ala ka biya mana na'am na jinka
kamar misali da aka ce idan mutum yana da angon mahaifiya ko yayarta aka ce idan mahaifiyar ta mutu dukkan wani haƙƙin da yake kan ɗa da yi ma mahaifiyarsa ya koma kan wani angon mahaifiyarsa Na'am.
ko ne ko ko wani dai abu ne
a ai ba zai zama kamar uwar ta haife ka ba amma da duk wani haƙƙi na kyautatawa na ziyarta na ɗaukan ɗawainiyar rayuwarta na taimaka mata da kyautata mata yana kan wuyanka ba ma wanda ma suke uwa ɗaya uba ɗaya ba ma ko ƙanwan uwa ko yan uwa a'a har ƙawar uwarka har ƙawar uwarka in ta mutu sai ka dinga zuwa kana kai mata ziyara shine cikamakon biyayyen da zaka yi wa iyayenka annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna min abarril bir yana daga cikin cikamakon biyayya ga iyaye an yasila ar-rajul ahla wuddi abihi mutun ya sadu da zumuncin abokanan babansa ko abokanan mahaifiyarsa wanda suke da abin nan kyakkyawan alaka tsakaninsu to dole ne in mahaifinka ya rasu sai ka dinga zuwa kana gaishe shi kana zuwa kana dan kai mishi dan abin da yana sa maka albarka kwarai-kwarai in ko baka yi haka baka tabbatar baka cika da'anka ga Allah ba ga iyayenka bayan mutuwarsu ai wannan karatu ne mai zaman kansa Allah ya samu dace
karatu da muka yi a babi na uku da aka ce mutum ya kasance ya yi kuskure ga Allah da zai yi bauta tsakanin shi da Allah amma ya yi shi da wani bukata na'am misali kamar ɗalibai haka za ka fi su wani exams sai ka s- ga lallai ka yi zafi ne kuma ka tashi kana fi wanda abu mafi da bukata ba Allah ke nan da addu'a da kiyamun dare wannan exams ɗin za a iya samun wannan matsala eh to shi ya wannan shi ma yana cikin wannan jerin na
a'a bai zama kai tsaye amma yana zama ta wani bangare baya zama kai tsaye shine yayin da kake fuskantar wannan abu kana yin ibadoji ne domin Allah kana tawassuli da kamun kafa da wannan ayyukan naka cewa ya Allah saboda aiki da kaza da ne domin neman yardanka ya Allah ka biya bukata kaza iya da bambanci da wancan shi wancan dama bai yi domin wai Allah ya bashi lada ba yanzu kai kai ibadan dama Allah ya baka lada saboda wannan ibadan kuma da kai kake roƙon Allah ya biya maka wata bukata akwai bambanci tsakanin mutumin da zai yi bautan yayi bautan ne domin Allah amma kuma manufar shi kawai dan Allah ya kalli wannan abin ne ya yarwata mishi arzikin shi ka gane bambanci ko ya tsirtar da shi daga wani shari da yake tsoro Allah ta'ala ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله